إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan wana musulmi na wannan babban masallaci masjidul salam a unguwar otrokoji a garin kwatano a ƙasar benin republic barkanmu da sake kasancewa da ku bayan wa'azi da lakca na mata da aka yi a wannan wuri yanzu kuma ga mu da iyaye maza da kuma iyaye mata muna fatan Allah ya sa mana albarka a cikin dukkan abin da za mu faɗa sannan kuma ya kare mu da aikata abin da yake na kuskure ne ya azurta mu da faɗan daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji za a gaya mana a wannan gajeren lokaci da aka bani ina so ne in tattauna da mu akan wani abu wanda yake na larura abin da yake yana da muhimmanci ba shi da daɗin ji mutane ba su fiya damuwa su ji ba sosai amma kuma wajibi ne lokaci bayan lokaci mu rinka tunatar da kanmu irin bayanai da suka shafi wannan bayani akan tanadi don ranar tashi alkiyama bayani akan rayuwar kabari rayuwar alkiyama bayani akan gudun duniya da jin tsoronta da kiyayewa makircinta da yaudararta zan bude magana da faɗin allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa rayuwar duniya gaba ɗayanta innamal hayatud duniya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد هذا قرشي Allah ya mana bayani a cikin wannan aya ita duniya gaba ɗayanta wasa ne da wargi wannan duniya da muke damuwa sai mun tara ta da yau idan mutum ya wa'ai gari ba shi da abin duniya sai ga kamar Allah baya son sa mutum ya ci haram saboda neman duniya ki je ki tsafi saboda neman duniya ka je ka yi tsafi saboda neman duniya ka kashe dan adam saboda neman duniya ka rabu da iyayenka saboda neman duniya ka zama mara kirki mai hali mara kyau saboda neman duniya ka manta da Allah saboda neman duniya Allah ya ce duniyan nan gaba ɗayanta wasa ne da wargi da alfahari a tsakaninku wa tafahurun bainakum alfahari da gidaje alfahari da motoci alfahari da jajayen mata da manyan mata da aure alfahari da tara kudi da daloli da sifa-sifa da yiro-yiro alfahari da gina manya-manyan gidaje alfahari da yawo a kasashen duniya alfahari da na tara na tara na tara ku ta fada da junanku saboda wannan duniya alfahari wajen tara ta wata kasurun attakasur bainakum wajen tara kudi wajen tara yaya Allah ya ce alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم neman tara duniya ya halakar da ku in ji ƙur'ani ya tabar da ku mutum ya ta fada da ɗan uwansa saboda duniya ya ƙoƙarin halakar da ɗan uwansa saboda duniya Allah ya ce wa takasurun bainakum fil amwali wal auladi dukiya da 'ya'ya alfahari da tarin 'ya'ya da hada 'ya'ya ‘ya'yan da ba za su cece ka ba wannan shi ne surar duniya da alkur'ani ya ba da labari wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga wata dabba ta mutu mushe an san mushe ko ta mutu sakhlatun ana janye da ita dabba ce mushe karamar dabba ana janta a ƙasa sai annabi ya tambayi sahabbai ya ce waye yake son wannan kowa ya ce me za mu yi da wannan ya ce to wannan ita ce duniya a wajen Allah kamar yadda kaga wannan dabba mushi wulakantacciya to haka duniya take ba ruwan Allah da ita wannan kira ne ga waɗanda suka rungumi duniya suna ganin kamar ba za su mutu ba kira ne ga waɗanda suke mulki suna ga kaman ba za su mutu ba kira ne ga waɗanda Allah ya ba su aron lokaci na dukiya da arziki da wadata da walwala suna ganin kamar babu mutuwa a gabansu akwai haɗari mutumin da bai gane duniya ba bai gane illar duniya ba da mazanmu da matanmu Ali bin Abi Talib yake cewa ya duniya guri gairi ya ke duniya ki rudu wani ba ni ba ni kan nafi karfinki a cikin mu yau ni da kai waye ya isa ya daki kirji ya ce ya fi karfin duniya waye za a gindaya masa duniya ya tsallake ta waye duniya ba za ta halakar da shi ba in ba da taimakon Allah ba ina tunatar da kaina wata magana ta Imam Al-Hasan Al-Basri yace faddaha al-maut ad-dunya falam yatruk lidhi lubbin fiha farahan mutuwa ta kunyatar da duniya mutuwa ita ta wulakanta duniya da Allah ya kaddara akwai mutuwa to duniya ta wulakanta ma'ana duk inda ka kai ka kawo duk abin da ka mallaka duk inda kake jin ka isa tun da dai akwai mutuwa a gabanka to duniyar da kake kokarin tarawa ta kunyata ya ce duk mai hankali ba yi da wani abin farin ciki idan ya tuno da mutuwa ya ce wa ma alzama abdun kalbahu zikirar mauti illa saburatin duniya alai matuƙar bawa ya lazimta wa kansa tuna mutuwa in dai kana yawan tuna mutuwa to sai duniya ta zama ƙaramar aba a idanka duk wanda kaga yana buga kansa yana tada hankalinsa akan duniya to baya tuna mutuwa ne in dai kana tunanin kwanciyar kabari in dai kana tunanin wankan da za a maka a sa maka likkafa ne in dai kana tunanin ɗaukanka da za a yi a kan makara in dai kana tunanin yau za a kwantar da kai a yi maka sallar jana'iza in dai kana tunanin akwai munkarun da nakirun matukar kana tunanin akwai yau mai yakumun nasu lirabbil alamin wallahi duniya za ta zama ba komai ba a cikin zuciyarka da idanka wa hana alayhi jami'u ma fiha kuma duk wani abin da ke cikin duniya wallahi sai ya wulakanta a hannunka da haka wannan kira ne gare mu mu yi ƙoƙari mu rinka gaya wa kanmu faciya za mu mutu duniya ba gidan zama ba ne duniya hanya ce ta wucewa duniya wani masauki ne gajere manzala ya ce in ana illa karakibin istazalla tahta shajara ni da duniya kamar matafiyi ne da ya zauna a ƙarƙashin bishiya yana jin inuwa yana gama hutawa zai tattara kayansa ya gaba ina babanka ya mutu ina kakanka ya mutu ina mijinki ya mutu ina kakanki ya mutu ina mahaifiyarki ta mutu ina dan uwanka ya mutu ina malaminka ina abokinka ina wane ina wane aina fulanun wa fulanun wa illan faka annam lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a taba halittar su ba ko ba a taba yin su a duniya ba wannan shine abin da Imam Al-Hasan Al-Basri ya faɗa ya zo a riwaya ingantacciya cewa Ibn Umar idan an ambata masa mutuwa sai ya motsi kamar yadda tsuntsu yake motsewa kaga tsuntsu a motsi to haka za ga Ibn Umar idan ana ambata masa labarin mutuwa duba Abdullahi dan Umar faɗan gidan Sayyidina Umar su ne fa cikin sahabban na kusa-kusa da annabi su ne waɗanda suka san Allah su ne masu sharhin shari'a su ne masu ilimin amma in an yi masa labarin mutuwa ya tuna cewa wannan duniyar ba gidan zama ba ne karka ga yadda yake motsewa ibn umar shi ne mutumin da yake tara manya-manyan malamai a zamaninsa fuka ha'u ya ce ku zo ku zauna mu ta tuno ayoyi da hadisai da suke magana akan barin duniya suke kuma magana akan kiyama sai su zo su zauna suna tattaunawa su yi ta kuka ga baki ɗayansu kai ka ce jana'iza aka kawo gabansu aka ajiye ibnu umar da shi da malamai a zamaninsa akwai wani malami da ake ce da shi cikin salaf hamidul kaisari yana cewa kulluna qad ayqana bil maut kowane ɗaya daga cikinmu ya sani ya tabbatar akwai mutuwa kai kasan za ka mutu kai ma kasan za ka mutu kai ma kasan za ka mutu ke ma kin san za ki mutu mu daina yaudara kanmu ya ce amma wa ma na lahu musta'iddan ba mu ga waye yake wa mutuwa tanadi ba yau a cikinmu mutum nawa ne suka shirya suna yi wa mutuwa tanadi idan za ka tafi umra in za ka je hajji kana tanadi in za ka je amerika kana tanadi in za ka je ingila kana tanadi in za ka yi tafiya sai ka yi tanadin abin hawa sai ka yi tanadin guziri amma ka manta akwai mutuwa a gabanka ka manta akwai babbar tafiya ta tafiya ya ce amma ina ba mu gama suwaye masu shiri dangane da wannan duniya ba yana zikiri yana salatin annabi ina mai ba da sadaka ina mai bin iyayensa ina mai aikata aikin alkhairi ina mai tanadi don ya samu wannan gidan aljanna wanda Allah ya ba da labari wa tilkal jannati allati nurithuha ita ce aljannan da muka tanada za mu gadar da ita ga bayan misalai na kwarai yace wa kulluna qad aikana bin nar وما نرى لها خائفة خالد القيسري yace kowannen mu ya san ai akwai mutuwa akwai akwai jahannama akwai wuta wa iddan lil kafirina annaru wa da Allahu alladhina kafaru wuta da Allah ya alƙawari ga wanda suka kafirta amma yace yau bamu ga waye masu jin tsoron wuta ba in kaga dan adam yana aikata barna kai ka ce bai yadda akwai wuta ba idan kaga tana aikata barna da ta'adi kai ka ce bata yadda akwai wuta ba mu'amalolinmu ba sa nuna cewa mun yadda akwai wuta tana jiran mu kasuwancinmu muna gayyato wuta a cikin harkar kasuwancinmu zamantakewar mu na gida muna gayyato wuta wuta wuta wuta wal billah ba mu shirya ya zamu ainihin kare kanmu daga wannan wuta ba bawan Allah ya ce fa alama tafrahun wai ku dan me kuke wani alfahari ko kuke farin ciki kuna dariya ba ku san cewa wuta tana jiran ku ba ba ku san cewa akwai mutuwa a gaban ku ba wata hanya ce babu wani dan adam face sai ya bi ta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani a cikin ku face sai an bi da shi ta cikin wuta kuma wannan alkawari ne da Allah ya riga ya hukunta dole dole sai ya faru ba wani dan adam da ya isa ya ce ba zai mutu ba shi sa malamai suka ce inna khatar al-maut azim lallai hadarin mutuwa abu ne mai girma wa inna ma ghafala an-nasu anhu liqillati fikrihim wa dhikrihim lahu mutane sun gafala sun rafkana sun manta mutuwa saboda malamai sun daina wa'azin mutuwa malamai sun daina hudu ba akan mutuwa a mumbari malamai sun daina saka karatu a masallaci suna tunatar da bayi mutuwa mutane yanzu ba sa tunanin mutuwa wanda ya mutu kawai shi ne ya shiga uku da an kai ka kamari an binne ka kai ka shiga uku mutane za su dawo su tafi kasuwarsu su dawo su tafi mu'amalolinsu su dawo su tafi harkokinsu idan mutane ya rufe duniya ake nema kowa ya manta cewa kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mutuwar da kuke gudunta sai kun gama gudunta sai ku tarar da ita a gaban ku haka qur'ani ya bada labari amma yau rashin ambatanta rashin tunatar da mutane yasa mutane suke barna suke saban Allah suke aikata abin da suka ga dama duk wanda ma yake tuna mutuwar sai ga yana tuna ta yana tuna ta ne bi qalbin ghafil da zuciya wacce take rafkananniya wallahi da kun san hakikanin mutuwa wallahi da ba ku yi bacci kuka mun shari ba wallahi da kun san hakikanin mutuwa da ba ku fashe da dariya kuka ta ifu ba wallahi da kun san haƙi ganin mutuwa da ba ku aikata abubuwan da kuke aikatawa ba don haka ‘yan uwana musulmi mu sani cewa hanyar kubuta daga waɗannan abubuwa da suke gabanmu tashin alkiyama mutuwa da tashin alkiyama shine mutum ya ƙoƙari ya yi tanadi ya yi shiri kamar wanda zai yi tafiya mai nisa kallazi yusafiru ila mafazatin a kamar wanda zai yi tafiya zuwa ga wani wuri mai nisa wanda yake mai hadari ko kuma alladhi yarkabul bahra ko wanda zai hau kogi dole tanadi dole ka samu life jacket ka saka dole ka hau jirgin ruwa mai lafiya to haka wanda zai tafi mutuwa lalle ya sani cewa wato sai ya manta tanadi ibnu mas'ud yake cewa as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi mai rabo a cikin ku shi ne wanda ya wa'aztu wanda ya wa'aztu da wani shi yanzu kai baka wasu ba babanka ya mutu ka binne shi yanzu ke har yanzu baki wasu ba mahaifiyarki ta mutu an binne ta yanzu kai har yanzu baka dau izina ba ina wane ina abokinka kun dauke shi kun kai shi kun binne shi kai kana da wani alkawari ne da kai da mala'ikan mutuwa cewa ba za a dauki ranka yau ba ko gobe ba da haka mai hankali mai rabo shine wanda yake wasuwa da abin da ya samu waninsa ana gane zurfin ruwa da na gaba idan na gaban ka ya wuce kaga ya nitse to kai ma ka sani wannan hanyar in ka bi ta sai ka nitse abdullahi abu darda yana faɗa allah yadda da shi ana ba da labari cewa idan aka ambaci mutuwa ko mamata to ka irga kanka daga cikinsu fa'udda nafsaka ka adihim ka irga kanka idan ana ba da labarin wani ya mutu to ka ji cewa kamar kai ne kai ma ka mutu abu darda ya ce yana da kyau musulmi ku yawaita zuwa magabarta zurul kubura in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna tudhakkirukum al-akhirah ku rinka ziyartar makabarta saboda ziyartar makabarta tana tunatar da ku lahira duk wanda yake zuwa makabarta to zai rinka tuna lahira amma yanzu tsakani da Allah nawa ne daga cikin mu suke wanke rigarsu da motar su su tafi makabartar garin su su je kawai su ga mutanen da suka mutu ina alajiwa na dan kasuwa ina wani babban dan siyasa ina wani babban malami ina hajiya wance mahaifiyar su wance da wance ina baban wane ina dan uwan wane ka je kabarin garinku ko na unguwarku ka ga irin yadda mutane suka kwanta suka fadi suka mutu yau an daina jin labarinsu wani ya samu kuɗi wani lokacinsa ne yana fantamawa yana shakatawa Allah ya ɗauke shi ya tafi mu yi wa kanmu tunani mu rinka tanadi kuma mu rinka lissafa kanmu ɗaya daga cikinsu ya ce ka rinka zuwa yawan ka rinka yawaita zuwa makabarta duk lokacin da ranka ta samu kwanciyar hankali a duniya ka ga kashen take a duniya to ka rinka tuna kuma akwai wani gidan bayan duniya ka takaice burinka kun fi duniya ka annaka garibun aw abidu sabil ka zama a duniya kamar kai bako ne ko kai matafiyi ne a duniya ka mai da kanka bako ne yanzu ni a nan garin kwatano ƙasar benin a yanzu ina ji na ni bako ne ina zaune a nan na san nan ba garinmu ba ne tafiya zan yi to haka yi kamata na gaya wa kaina duniyar da nake ciki yanzu na gaya wa kaina cewa ni ba ɗan duniya ba ne ni matafiyi ne ko wanda ya zo ya sauke zango duk wanda ya zo ya zango ya tsaya a wani wuri dole ya tafi to wai haka ake so ka rinka gaya wa kanka dangane da duniya ka ji cewa kai ba mai dawama ba ne da za mu yi haka da an gan mu a masallaci kullum da za mu yi haka da an gan mu a wuraren wa'azi kullum da za mu yi haka da an ga muna taimakawa gajiyayyu kullum da za mu yi haka da an ga muna raya ranar mu da azumi kullum da za mu yi haka da an ga muna kiyamun laili kullum da za mu rinka tuna mutuwa da za mu rinka tuna kiyama da mun zama mutanen kwarai mun zama mutanen kirki me yasa mutane suke lalacewa nesan tattuna mutuwa da ma rashin jin tsoron mutuwar yau mutuwa an mai da ita kamar ba komai ba yanzu mutuwa har zuwa ake ana bidiyon ta mutum ya fadi ya mutu ana daukan hoton wankan gawansa ana binne mutum a kabari ana daukan hoton shi ba a ma jin wani tsoro wanda shi yake raka gawar baya jin a ransa cewa gobe shi za a sa a wannan ramin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ba abin da yake damun illa dogon buri shi yasa ibn umar yake cewa idan amsaita wala taftadir sabaha in har ka kai yamma to kada ka taba tsammanin ka jira gobe da safe ka dauka cewa in ka kwanta ba za ka tashi ba wa idza asbahta fala tantazir almasa idan har ka je gari ya waye to kar ka dauka da kai za a yi sallar asar wa khudh min sihatika li maradi kai amfani da lafiyarka kafin ciwo ya same ka wa min hayatika li mautik kuma kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa ta riske ka hadisin imam bukhari ne ya rawaito shi hadisi na 6416 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akhwafu ma akhafu ala ummati mafi abinda nake jin tsoro wa al'ummata shine alhawa san zuciya wallahi ya yan uwana musulmi babu abin da ya cuce mu ya halakar da mu yau a duniya irin bin ra'ayi da son zuciya kowa ya zauna akan ra'ayinsa da son zuciyarsa ya ƙi ya fifita abinda Allah ya ce abinda annabin Allah ya ce ya ƙi ya fifita shari'a manzo Allah sassan ya ce wa tulul amal da dogon buri buri yaro karami in ka ajiye sai ka gaya maka burin shekara miliyan tsoho da cijo da ya kusa kabari duk alamar mutuwa alamar haɗa kaya da tafiya kiyama ta gama tabbata a gare shi amma wallahi idan kuna zance da shi in kaga burinsa za ka yi mamaki yana so ya gina gida wanda ginin gidan ba zai gama shi ba sai bayan shekara goma sha wanda gidan nan idan ya gina shi ba zai gama cin moriyarsa ba sai ya shekara ɗari bai gama cin moriyarsa ba amma wallahi ko yau ko gobe aka ce ya faɗi ya mutu ba a mamaki Allah ya jarabe mu da dogon buri ya ce fa'ammal hawa fayudil anil haq amma kaga son zuciya abinda yake sawa yana batar da mutum daga kan gaskiya duk wanda yake da son zuciya to zaka ga baya kan gaskiya shi yasa ake cewa wani ka daina son zuciya in dai akwai son zuciya a rayuwar mutum to in Allah ya sa da za ga baya kan gaskiya wa amma tulul amali fa yunsil akhirah manzo Allah sassa muke cewa dogon buri yana mantar da mutum lahira ga baki daya Imam al-Hakim ya hakaita wannan hadisin kamar yadda Imam Dailami ya rawaito shi da Imam Jabir duk da wasu malamai suna magana akan rawanin wannan hadisin amma ma'anarsa tana da kyau da haka ya ku yan uwana musulmi ku yi kokari ku nesantar da kanku da dogon buri da kuma mantawa da lahira malamai suna magana cewa kamar yadda ya zo daga riwaya daga abin zakariya a taimiyu ya ce wata rana a suleiman ibn abdulmalik yana zaune a masallaci mai alfarma na makka sai aka zo da wani dutse da zane a cikin dutsen sai ya ce waye zai karanta min zanen da ke cikin wannan dutse sai aka ce to gashi za a karanta sai wani yake karantawa ga abin da yake cikin dutsen aka ce ya kai dan adam da a ce ka ga kusancinka da ajalinka yabna adam laura aita kurba ma baqiya min ajalika lazidta fi tuli amalika ya kai dan adam da za ka ga kusancinka ko abin da ya saura na ajalinka to da sai ka ƙara tsawon bori kuma wala rabgibta fi ziyadati min amalika da sai ka so ka ƙara ainihin wato aikinka kuma da sai ka taƙaice kwaɗayinka da wayanka da dabararka abinda zai karanta maka nadamarka idan ka gabatar da in ka duba abinda ya gabata na shekarunka da abinda ya saura gare ka sai ka ƙara aiki ka yawaita sallar da da ba kai ba ka yawaita karatun ƙur'anin da da ba kai ba ka yawaita sadakar da da ba ka taɓa yi ba to amma matsalar da ni da kai ba mu san yaushe za mu mutu ba mutum za ka ga yana kaza yana kaza amma wallahi malam watakila kwata-kwata bai fi masa sati ɗaya ba kwata-kwata bai wuce mai sati ɗaya sauran masa a duniya ba ya aikata kaza ya aikata kaza ɗan wana musulmi lafiya da ƙarfin jiki yalwar arziki hada-hadar kasuwanci shiga fice je ka dawo ba shi yake nuna cewa za ka dade a duniya ba kuma ba shi yake nuna cewa ba za ka mutu yanzu ba mutuwa ba ta da alkawari mutuwa ba ta da amana mutuwa ba ta da sabo mutuwa ba ta cewa bari in kyalewa ne ita kawai da an aiko ta da an turo ta zuwa kawai take yi ta wabce mutum ta tafi da shi wani yana kan keke yana tuka keke yana murzawa kawai mutuwa ta zo ta kama shi a tsakiyar titi kawai sai ya fadi wani ya zo ya bi ta kansa wani danja ta tsaye da shi irin traffic din nan ya tsaye da shi yana jiran a ba su hannu ya wuce mutuwa ta zo ta dauke shi a gurin ya saka giya ya taka totar mutuwa ta zo da haka ya rike kan motar nan ya taka totar ana kallon sa ya balla ya doke ya buge ya fada kwata mutane suna cewa wannan wani irin direba ne bai iya mota ba baya kwana ashe ya riga ya mutu to ita duniya wallahi mutuwa illata yanzu yanzu za ta raba ka da duniya ka wayi gari kawai sai dai ka ji ana marrabuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta gudu fi hadar rajul alladhi bayta bikum kowa sai an tambaye shi sai wanda Allah ya kare shi ya zo a hadisi duk wanda ya mutu ranar juma'a umina min fitnatil qabr wanda ya mutu ranar juma'a Allah ya tsare shi ba za a yi masa tambayar kabari ba ya Allah ka sa mutu muna musulmi Allah ka ba mu kyakkyawar mutuwa kuma ka azurta mu da mutuwa ranar juma'a mutuwa ranar juma'a jari ne jama'a mutuwa ranar juma'a ga musulmi mai aqida albishir ne da ka alal kalli abin da za a yi maka tambayar kabari ka tsallake ta kamar yadda ya zo a cikin hadisi to menene dalilin da ya sa mutane suke dogon buri dogon buri buri abu ne guda biyu hubbu duniya da kuma aljahal tsabar tsabaragen shegen san duniya na ɗaya kenan shi ke sa mutum ka gaina da dogon buri ni zan yi kaza mu za mu yi kaza ni zan yi kaza za mu yi kaza bayan shekara kaza za a yi kaza mutum ya yi ta tanadi yana ta lissafin buri buri buri buri amma bai tanadi kwanakin da zai yi a duniya ba abu na biyu jahilci shi san duniya wato shi ne ɗaukekewa da duniya ruɗuwa da bisharori na duniya ruɗuwa da alaƙoƙi na duniya ruɗuwa da ɗanɗanon duniya ƙaton gida da kayan alatu babbar mota ta shakatawa kuɗi a aljihu kuɗi a banki murza naira murza dala murza sefa yin al'amura kana ganin komi yana tafiya sai ya mantar da mutum mutuwa sai ya mantar da mutum lahira sai ya mantar da mutum cewa akwai lissafi a gaban shi kaga mutum yana abubuwa baya so a ambata mai mutuwa wai wata mata ne malam mai gidanta ya mata ba daidai ba sai ce mai gida a ji tsoron mutuwa wata rana za a mutu sai ce ke ni kike wa maganar mutuwa a nan gidan to na sake ki ita ba ta sani ba ashe mai gidanta baya so a mai maganar mutuwa shi ba a ce masa za a mutu na haɗu da wani mutum ɗan ƙasan mali a wani babban taro da aka yi na afirka gaba ɗaya wani taron addini ya ce malam muna jin wa'azinka muna jin daɗi amma matsalarka guda ɗaya ne ana cikin tafiya ana tafiya ana tafiya ana jin daɗin karatu sai ka kawo maganar mutuwa ya ce sai mu kashe tele ɗin wallahi tsakaninsa da Allah abin da ya gaya mai kenan ya ce a ci gaba da bayanin abubuwa amma maganar mutuwan nan malam mutane fa ba sa gaya maka ne ba sa son maganar mutuwan nan ba yasa a cikin wa'azina na ce ku yi haƙuri abu ne da ba a so amma dole mu tunatar da kanmu in ka tuna mutuwa ne za ka kula da sallar jami'i in ka tuna mutuwa ne za ka kula da cin halal in ka tuna mutuwa ne za ka kula da taimakon wani in ka tuna mutuwa ne za ka kula da gyara aƙida in ka tuna mutuwa ne za ka tuna cewa akwai tsayuwa gaban Allah yau mai yankumun nasu ne rabbil alamin amma matukar aka mantar da kai ka daina jin labarin mutuwa da tashin alkiyama to kana rafkana ne ka gafala malamai suka ce kamar yadda yazo a riwaya mutane ba za su kiyama ba za ta tashi ba face sai an mantar da limamai wa'azi akan tashin kiyama akan mumbari za ga limami yayi shekara biyu uku hudu biyar duk wa'azin da zai da mumbarin da zai hau ba zai yi magana akan kiyama ko mutuwa ba akan wani abu ne mutane sun saki jiki kawai amma ba za a zo a jika mutane jikinsu ya tsanye su tsorata su kama Allah mai cin haram ya daina mai zalunci ya daina ba to in ka ga an daina wannan to alkiyama ta kusa tashi da zarar ka ga mutane an nisanci ambatar kiyama kiyama an nisanci ambatar mutuwa mutuwa to wallahi kiyama ta kusa tashi kuma abin mamaki mutuwan nan gashi kullun ana yin ta ko jariri ya mutu ko saurayi ya mutu ko tsohuwa ta mutu ko malami ya mutu ko jahili ya mutu ko mataka ta mutu ko kaninka ya mutu ko kai ka mutu ko babanka ya mutu mutuwa rigar kowa tana rataye a wuyan kowa wani ta ɗauke shi yana cikin tsakiyar samartakarsa yana ganiyarsa yana shakatawa yana fantamawa wuf ta zo ta tafi da shi ba ta yi tunani cewa wannan yaro ne bai ci duniya ba ba ruwanta ga tsoho mai shekara ɗari ta ƙi ta ɗauke shi ya tsufa ya gaji wallahi malam akwai wata kakanmu da muna zuwa muna gaishe tana da shekaru ya fi shekara ɗari da wani idan mun je gaishe ta ce ce mun addu'a Allah sa na mutu ce hajiya ya aiki daina annabi ya ce bayan addu'a Allah sa a mutu ki ce in mutu alheri ne Allah kawo ta in kuma ba alheri bane Allah jinkirta mana ita ta dade a duniya ta gaji ta gaji kashi a zaune fitsari a zaune ban daki sai an daga ta abinci ta gagara sha sai dai a bata kunu ko ruwa ta yi azumin hatta gaji mutuwar ta ki zuwa komai nata ya zama furfura fatar jikin ta sauka ba wani abu mai daɗi da take ji gani ba ta yi ji sai an yi magana da ƙarfi ta gaji ta ce ita tafiya take so ta yi amma abin mamaki mutuwa ta ƙi ta zo ta ɗauke ta to haka abin yake amma kuma sha'anin mutuwan nan sai ta je ta ɗauki jariri yana cikin cikin mahaifiyarsa tun ma kafin ya zo sha iskan duniya sai a je a ɗauke shi saura wata ɗaya haife shi saura sati ɗaya haife shi sai ta shiga cikin cikin mahaifa ta ɗauke jaririn kawai sai ya zo a mace shi bai ma ga duniyar ba la ilaha illallah la ilaha illallah wannan shine wato abinda son duniya yake jawowa kuma malamai suka ce duk wanda son duniya ya mamaye masa zuciya to gaskiya ba zai iya rabuwa da ita ba kuma baya so ya rinka tuna abinda zai yanke masa duniyan nan da duk wani sababi da zai raba shi da ita yace kuma yana son kullum a rinka gaya mai abin da zai dawwamar da shi labarin duniya da dadewa a duniya yake so kawai ma yuwafiqu muradahu min al-baqa'i fi dunya wa ma yahtaju ilayhi min malin wa ahlin wa maskanin wa asdiqa kullun ya fi so a rinka masa magana abin da yake bukata na kudi ya za a samu kudi ya za a samu yaya ya za a samu gidaje ya za a samu abokanai ya za a tara kaza ya za a sha kwana ya za a yi kaza shine a gabansa baya so ka kawo mai wani labari wanda ba wannan ba da haka fayasiru qalbuhu akifan ala hada alfikr zuciyarsa zata zauna akan wannan tunani ta mantar da shi mutuwa kuma ba zai iya ainihin wato kusantar da zuciyarsa zuwa ga tunanin mutuwa ba bai sani ba ba hawa ba aure ba tsammani wataran kullum sai dai ya ji ana wani ya mutu Allah ya ji kansa sai dai ya ji an raka shi kabari an binne shi mala'iku suna cewa tashi ka zauna a cikin kabarinka ana ce da shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza ya kai dan adam ga kwanaki nan a gabanka ba abin da ya saura gare ka shine ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan ka tuba Allah zai girmama ka idan baka tuba ba ka sani za ka wulakanta a gaban Allah za ka tozarta abu na biyu shine jahilci jahilci illa ne wani malami ya ce aljahlu da'un qatilu والشفاء أمران في الترتيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني jahilci cuta ce mai kisa mutane idan duniya ta zo ƙarshe za su rungumi wannan jahilci wannan cuta mai kisa da'un qatilu wanda yake warkar da kai daga wannan ciwo shine malami rabbani malami mai koyar da mutane daga ƙaramin ilimi zuwa babban ilimi malami mai tarbiyya malami mai tsoron Allah malami mai dora ka akan tuna Allah al'alimin rabbani ƙwayar da za ka sha ta warkar da kai daga fitinar jahilci shine alƙur'ani ko sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yau da hanyoyin da za a hana mu san Allah an tanade su hanyoyin da za mu gane Allah an hana mu mu bi su an kawo mana Allah ya faɗa cin Qur'ani daman Qur'ani sai ya kai ƙaran wasu bayan Allah a wajen Allah ranar tashin alkiyama ya rabbi inda qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura waɗannan mutane annabi zai ce ya ubangiji ga waɗannan mutane sun kaurace wa alqur'ani duk wanda yake karanta alqur'ani faqad hajarahu ya kaurace masa duk wanda ya karanta Qur'ani bai bibici ma'anoninsa ba faqad hajarhu ya kaurace masa duk wanda ya karanta Qur'ani bai yi aiki da abin da ke cikin Qur'ani ba faqad hajarhu ya kaurace masa duk wanda bai sa ƴaƴansa makaranta ta Al-Qur'ani suna koyon ilimin Al-Qur'ani ba faqad hajarhu ya kaurace masa duk wanda bai mai da Al-Qur'ani littafi ne na constitution dinsa abin rayuwarsa bai gaya wa zuciyarsa cewa bai isa ya rayu ba tare da alkurani ba faƙar hajarahu haƙiƙa ya ƙaurace masa da haka da yawa yau daga cikin mu musulmi ba mai wai kafirai ba musulmin ma su suke yaƙar ƙur'anin su suke fada da alkurani ga an buɗe makaranta tamfatse tsiyar makaranta iya ganin ka amma gaba ɗaya abin da ake koyarwa a ciki babu ƙur'ani kuma sai ka ga mai makarantar musulmi ne mai ƙur'ani ya maka zaka ƙaurace masa mai ƙur'ani ya maka zaka kishi mai ƙur'ani ya maka za ka kyamace shi daman kana da wani ilimi da ya fi alƙur'ani daman kana da wani littafi da ya fi alƙur'ani daman kana da wani abin shari'a da ya fi alƙur'ani daman kana da abin da zai gadar da kai ga aljanna sama da alƙur'ani yaya muke gujewa alƙur'ani ba ma karanta shi wani bawan Allah ya ce na je umra da ni da wani abokina Allah ya tara mai duk abin da zai tara mai na duniya yana da dukiya yana da kuɗi yana da kadarori duk abin da ɗan adam yake so daidai dai gurgurun wannan rayuwar yana da shi ya ce malam muka zauna muna karatun ƙur'ani bayan mun yi ɗawafi mutumin nan sai ya ga baya ɗaukan ƙur'ani yana karantawa sai abokinsa ya ce wane tun da muka zo yau kwanan mu kaza ba mu ga ka ɗauki ƙur'ani kana karantawa sai ya ce abokinsa kai dai kai kai dai Allah sauye ya ce wane mun yi kuskure ya ce me ya faru ya ce wallahi ba abin da na iya karantawa a cikinsa ya ce ko na ɗauke shi na buɗe wallahi da shi da rubutun china duk ɗaya a waje bai iya ba ya ce amma ga shi kuma allah ya mun duk abin da zai mun abin da na mallaka ma ba zan iya lissafin mai na mallaka ba ya ce tabbas allah ya tara maka duniya amma kuma in ba sa'a ba bai baka lahira ba kana da wannan kuɗin ka kasa ɗaukan malami ya koyar da kai ƙur'ani mulkinka ya hana ka koyi karatun ƙur'ani sarautarka ta hana ka koyi karatun ƙur'ani hada-hadar kasuwancinka ya hana ka ka ɗauki malami a gidanka yadda zai koya ma ƙur'ani ka buɗe ƙur'ani ka karanta ma na neman lada karanta ƙur'ani harafi ɗaya fa lada goma ne harafi ɗaya kamar misali ka ce alif lamim alif harafi goma lam lada goma mim lada goma in mutum ya ce alif lamim kulun ya rufe ƙura'ani yana lada talatin idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada wajen 170 ko na makamanci wannan ba'un lada goma sinun lada goma mimun lada goma bismi kawai lada talatin Allah bismillahi a lada goma lallan ɗin nan lada ashirin talatin hakuri lada goma kaga arba'in lada saba'in bismillah kawai kana da lada saba'in amma yau a cikin musulmi very very unfortunate akwai wanda bai iya karanta ƙur'ani ba kai yanzu haka za ka bari ka mutu ka je gurin Allah baka iya karanta ƙur'ani ba da wace fuska za ka ga Allah da wace fuska za ka haɗu da mala'iku a cikin kabari ka mutu baka iya karanta ƙur'ani ba ta yaya za ka gamu da mala'ika a cikin kabarin kai na maka tambayoyi alhali ba ka iya karanta Qur'ani ba yanzu ka yadda duka wannan lada ya kubuce maka in Allah ya tara ma duniya gaba daya ya hana ka kai karatun Qur'ani wallahi tallahi baka samu ba bawon Allah ya ce wallahi ban iya ba haka aka gama abin da za a yi ga kokarin zuwa umra ga kokarin zuwa haji amma babu karatun Qur'ani suna nan da yawa masu irin wannan tunani ka san me yake faruwa tun a yarinta ne mutum sai ya kashe rayuwarsa ya ƙaurace wa masallaci ya ƙaurace wurin da'awa ya ƙaurace wajen wa'azi inda zai je a tunatar da shi Allah ma bai je ba wa'azin da zai kunna a waya an turo da ya ga wa'azi gogewa yake yi da ya buɗe tasharsa sunna tv afirka tv manara tv wane ne tv tashoshin musulunci nan da suke wa'azi da yaren zamaninka da yarenka kashewa yake yi kullum sai kiɗa kullum sai rawa kullum sai karuwai kullum sai shiga intanet kullum sai kaza sai kaza ya iya sarrafa waya ya iya duba kaza ya iya taba kaza ta iya kaza ta iya kaza amma ba ta iya karanta alkur'ani ba jahilci aljahlu da'un qatilu jahilci wallahi cuta ce mai kisa duk wanda ya bar jahilci a tattare da shi ko a gidansa ya sani cewa ya gayyato wa kansa mutuwa yana tsaye da haka ya koya uwa musulmi mu gina makarantun alkur'ani don shi ne babban ilimi duk wani ilimi ya biyo bayan ilimin ƙur'ani duk wani ilimi ya biyo bayan ilimin ƙur'ani mu inganta makarantunmu na islamiyya mu taimaki malamanmu na ƙur'ani tare da wannan falala na alƙur'ani da manzala ce la aqulu alif lam mim harfun alifun harfun lamun harfun mimun harfun bi kulli harfin ashar hasanat ashru hasanat amma wallahi malam za ga malamin da yake koyar da alkur'ani a makaranta shine yafi kowa albashi mai arha a yanzu malaman da suka fi kowa rashin albashi mai yawa su ne malaman ƙur'ani mai ƙur'ani ya muku ya al'umma na muhammadu sallallahu alaihi sallama wannan shine sakayyar da za ku yi wa Allah wannan shine san annabin wannan shine san addinin ka ɗauko malami yana koyar da yaranka boko physics chemistry biology kaza kaza kaza kana ba shi saifa dubu hamsin kana ba shi saifa dubu talatin kana ba shi kaza kana ba shi naira dubu kaza amma malamin qur'ani ka zo kana ba shi abin da bai kai ya kawo ba in an yi magana ce akar mukalla kuma kuna son kuɗi ne ai shi itace ne shi yasa ba ya son kuɗi yayi ai duk wanda ma ya ganka yace kana son kuɗi ne ya ma rena maka hankali akwai wani wanda yake rayuwa ba kuɗi akwai wanda baya buƙatar ci akwai wanda baya buƙatar sha akwai wanda baya buƙatar riga akwai wanda baya buƙatar makwanci akwai wanda baya buƙatar rufin asiri akwai wanda baya buƙatar asibiti akwai wanda baya buƙatar abun hawa to ya wani ma zai rena maka hankali wai dan kai mai addini ne wace wai wai ce wai wai daman kana son kuɗi to itace ne shi azara ce a kafe shi wannan rashin hankali ne da gajeren tunani waye ce dan mutum yana karantar da addini shi baya bukatar ya more a rayuwa baya bukatar darurar rayuwa matarsa ba za ta mutu mutu akai ta ba za ta je ta yi rashin lafiya akai ta asibiti ba da ruwan sha zai zai zai kai ta baya bukatar yawa ƴaƴansa uniform baya bukatar biyan kuɗin makarantar yara baya bukatar kuɗin nefa kuɗin wuta baya bukatar kuɗin ruwa saboda shi liman ne baya son kuɗi ai shi diga ne ai shi itace ne ai shi ba dan adam bane kai zaka ci mai kyau ya halatta ka saka riga mai kyau ya halatta ka saka hula mai kyau ya halatta ka daura agogo mai kyau ya halatta ka hawo mota mai tsada ya halatta ka gin ka tamfasa gida mai kyau ya halatta amma banda malamin addini wannan gajeren tunani da muke da shi ya kamata mu gyara malamin addini shi ba dan adam bane ba wai san duniya bane akwai abin da lore ne larura ne sai ka rayu ko sahabi ne ya zo wannan duniya sai ya rayu da kuɗi dole sahabin annabi karewa ko ba zai yi rayuwa ba dole sai ya nemi kuɗi tunda yana buƙatar ci kuma da kuɗi yana buƙatar sa riga kuma da kuɗi yana buƙatar je asibiti kuma da kuɗi yana buƙatar kula da iyalinsa kuma da kuɗi za a yi rashin lafiya sai da kuɗi ha yaya za a tauye mutum don saboda yana da ilimin addini dan me za a wulakantar da ilimin addini a mai da shi bai da daraja mu da kanmu muka kashe karatun addini muna ɗaukan yayanmu kansu makarantun boko mu biya kuɗaɗe maƙudan kuɗi wannan ya halatta ba matsala ba ne amma makarantunmu na addini mun kashe su kun buɗe islamiyya kun kashe ta da kanku kun yi ku biya kuɗin makaranta makaranta ta mutu ba malamai saboda ba a biyan kuɗi malamai sun gudu saboda ba albashi mai kyau yanzu masifar da ake fama da ita kenan ustazai yara matasa ba sa iya tsayawa su karantar a makarantun addini saboda babu kuɗi na ƙwarai yana da mata yana da yaya matarsa tana da ciki wata bakwai wata takwas za ta haifu sai ya kashe dubu kaza kullum yana tare da yayanka yana igu yana koya musu gurani amma bai da abin da zai ci a gida bai da abin da zai sha a gida yanzu kuna jin a haka za ku taimaki addini kuna jin haka musuluncin zai tafi mun lalata addini mun maida addinin musulunci yana rayuwa akan bara mun maida addinin musulunci mai daraja mai matsayi yana rayuwa akan roƙo duk wani abin da za mu mutunta musulunci ba ma yi kuma wai mu wayi gari mu ce wai mu ne musulmi wai mu ne masu kishin addini wai muna san Allah mun bar addini yana can ƙasa mun bar musulunci a ƙasa ko ina an ci gaba mu kuma mun ci baya masallacinmu bara magabartarmu bara makarantarmu bara wane ne bara komi baya baya baya baya baya amma kuma mu ne gaba akan san duniya to to illar in mutum ya rungumi duniya baya tuna lahira to duk wani abin da zai masa hidima ya kai shi ga hanyar Allah billahi azimu ba zai yi ba malamai sun yi bayani dangane da ɗabi'ar mutane akan dogon buri mutane daban-daban ne sun sha bamban akan dogon buri na wannan duniyar kowa yana da buri irin nasa amma na wani ya fi na wani tsawo daga cikin mutane akwai man ya amalul baka ila zamanin harami mutane sun kashi kashi kashi kashi na farko akwai wanda shi burinsa Allah ya sa ya daɗe har ya tsufa kawai shine iya burinsa ya tsufa ya yi furfura ya kai shekara tamanin ɗari daga nan ya ishe shi kawai ya san in ya kai wannan lokaci shi kenan akwai masu wannan tunanin da haka duk abin da fa zai yi maka to shi fa yana ganin ba zai fa mutu ba sai ya kai wannan shekarun idan ya ga wani dattijo in ya ga wani tsoho mai shekaru a tattare da shi to sai ya ɗauka shi ma sai ya kai wannan bai sani ba wataƙila kwata-kwata ma bai wuce shekara ashirin da uku ba a duniya amma bai sani ba wani ma furfuran ma bai zai ba zai mutu na ɗaya kenan daga cikin mutane akwai wanda kwata-kwata baya bayi da wani lokaci da yake babu wallahi da muka zauna da wani yana min labarin wani shiri da yake yi na wata harka ta wani business ta kasuwanci wani abu da za su gina ya ce ginin gurin kawai sai ya kwashi shekara sha biyar ba a gama gina shi ba gini kurin yaushe za a zo a ɗauki ma'aikata yaushe za a zo a fara production yaushe za a kaza amma ga furfura a a gemunsa la ilaha illallah akwai wanda kwata-kwata ya ma yi tunanin akwai wani lokacin da babu shi zai zama babu baya yi na uku akwai kasirul amali mai gajeren buri ba dogon buri ba an ruwaito daga abi usman nahdi ya ce balagtu salasina wa mi'at sana abu usman nahdi yake cewa na kai allah ya mun jinkiri na kai shekara 130 a duniya wannan irin mutanen da kenan kun san wani abu mutanen da fa sun fi dadewa ku lura da kyau iyayenmu na da sun fi dadewa mu yawanci yanzu da wuri ake mutuwa ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba kuma ka bincika ka gani da iyayenmu za ka ji an ce akwai wanda shekara 150 120 100 kaza amma yanzu yawanci inda ake mutuwa shekara 60 70 80 in mutum ya kai 80 90 ma sai ka gana cewa wai har yanzu wane bai mutu ba da wahala mutum ya tsallaka 100 yanzu wanda yake da shekara 100 har hira ake da shi a gidan rediyo a ce shekara su 100 ku gaya kanku gaskiya ashe bara mu dade ba akwai lokacin da za a barka na rantse da Allah kana zaune da kai da kayan wanki ba ku da bambanci a gidanka tarkace ne kurin ko neman aure aka zo a gidanka wallahi ba za su yi lissafi da kai ba musamman idan gidan ba addini mantawa ma ake da kai kai ta fitsari a wando ka ta kashi a jikinka akwai tsofan da ya tsufa ya tsufa ya tsufa sai da ya wayi gari malam saboda tsufa ya kai arzalil umuri likai la ya alama ba da ilmin shay'an in ya yi ba haya sai ɗebi ba hayan yana ci tsufa ya yi muni akwai wanda sai dai a mirgina a daga to haka rayuwa take Allah yana iya kai mutum wani lokacin da zamansa a duniyar ma bai da wani amfani kai dai ba za ka je ɗaurin aure ba ba za ka je sallar jam'i ba ko ranar juma'a tura ka a keke a kai ka kai sallar juma'a ka dawo sai a ce ku daina fidda tsohon nan kana kwance ne kullum a sauran kofar gidanku za ka yi da na sani za ka yi nadama za ka ciza yatsa idan lokacin samartakanka lokacin da kake da lafiya baka zuwa sallar tahajjudi lokacin da kake da lafiya baka zuwa sallar juma'a lokacin da kake da lafiya baka sallar jam'i lokacin da kake da wadata baka taimakon addini lokacin da kake da rufin asiri lokacin da kake da iko da kudinka ka kasa taimakon addini kana da iko da kudinka ka kasa taimakon iyayenka kana da iko da kudinka ka kasa taimakon abokananka zaka zo ka gama tara kudin akwai lokacin da kudin ba kai zaka ci su ba ƴaƴanka ne za su yi sarrafa su yadda suka ga dama akwai lokacin da siginatar ka sai dai a je a rubuta ƴaƴanka ne za su rinka siginatar suna cire kudin wallahi akwai masu kuɗin da attajiran da mun sani yanzu za a cire kuɗi miliyoyi amma wallahi ba nasu ne kuɗin amma ba da suke ne ta su ba suna rayu ko su mutu ba lokacin da zaka ce ka ba da fili kaza sadaka saboda Allah wa masallaci ƴaƴanka su yi mitin su ce baba ba mu yadda ba kun san ana haka ko ba ku sani ba kun san idan mutum tsufa da girma ya kama shi in ya tara dukiya da ya zo yana ɗaukan wani abu zai yi wa addinin Allah aiki a ƙarshen rayuwarsa ‘ya'yansa za su yi mitin su ce ba mu yadda ba ya za a ƙarar mana da kuɗi akwai mutumin da ya ba da wani tafkeken fili a wani masallaci na miliyoyi ya ce a jihar masallacin juma da makaranta wala ‘ya'yansa suka yi mitin suka ce ba su yadda ba ya ce kamar ya suka ce ba su yadda ba suka je suka ce wa mutanen duk wanda babanmu ya bashi kyauta ya karba ya karbi kyautar banza suka je suka tattare takaddun filayen da gidajen gaba daya yana raye bai mutu ba malam dukansu zai ya zai da su suka haɗa kai da iyayensu mata kuma galiban idan mutum ya tara ya tara ya tara to yawanci mutum yana riga matarsa tsufa ka yadda ko karka yadda ka aminta wannan matar taka sai ka riga ta tsufa za ka ga ka tsufa amma matarka kyau-kyau da ita a bushe kyamas idan ta a buɗe da ita za a yi kulle-kulle su kai ka kabari su binne ka su yi watan dan kudinka kawai da aka ya bayar yaran suka ce ba su yadda ba aka zo ana magana aka ce to alhaji ya dole sai abin da yara suke so wallahi malam ana zuwa lokacin da kuɗi idan za ka cire ka bayar ɗanka ne zai irga shi zai ba da kuɗin da za ka ba da taimakon in ya ga dama ya ce ba kar a ba su kaza kaza za a bayar akwai wanda ciwo ya kama shi ba lafiya aka kai shi saudiya bai warke ba aka kai shi india bai warke ba aka kai shi germany bai warke ba aka kai shi china bai warke ba aka kai shi dubai duk asibitocin duniya na aka kai shi mutumin nan duk lokacin da za ka yawon nan da yake yi na neman lafiya saboda in muka kyale shi zai karar da kunnan kafin ya mutu wallahi haka aka yi kuma mitin din aka yi aka ce daga yanzu baba ka daina fita kasar waje in za ka yi tawakkali ka yi tawakkali ka yi tawakkali in za ka jira mutuwa ka jira sau nawa za ka ci ka ci kana yarin ta kuma ka zo ka ci bayan ka tsufa kuma fukar ka manta shi ya tara kudin shi ya yi ta fatauci shi ya hana kansa bacci shi ya ta yawo a duniya to wannan shine karshen dan adam da kake gani abin tausayin shine ka zo lokacin da kake da dama ba yi amfani da dama ba wallahi yau din nan ita ce taka gobe ba naka bane ka gaya wa kanka gaskiya abinda ka mallaka yanzu shine naka amma wallahi gobe ba naka bane akwai abinda kana raye ba sai ka mutu ba billahi azimu malam ba kai saka sarrafa shi ba malam akwai wanda aka raba gawa da satin kafin ya mutu ko ba ku gane karatun ba kafin ya mutu ƴaƴansa suka kassa magadansa ya ce yau na ga ikon Allah ban mutu suka ce ai ba mutu mai saura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hiya dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min al-dalili duniya ce ta fi kaɗan kaɗan wanda ya rungumi duniya bai fahimce ta ba ya fi wulakanta ya fi duguna abin da yake kaskantacce kaskanci da haka ya koyan uwana ku rage dogon buri ku kama lahira ku tuna mutuwa ku yi addini ku yi ibada ku nemi kuɗi ku nemi duniya amma ku rinka tuna Allah ku rinka tuna mutuwa wannan shine mai rayuwa mai daɗi wanda yana dagewa ya nemi abin da zai ci ya nemi abin da zai sha ya nemi rufin asiri amma neman sa na duniya kuɗin da yake tarawa mulkin da yake yi kujerar da yake kanta yana juyawa bata taba mantar da shi mutuwa ba bata taba mantar da shi kwanciyar kabari ba bata taba mantar da shi hisabi ba to wannan shine ya morewa da rayuwa duk abin da yake yi in ya ci duniya yana tanadin lahira na yi kaza to bari in tura kaza lahira na yi kaza bari in tura kaza lahira kuma ina gaya maka daga ƙarshe alaji ka yi ƙoƙari duk abin da za ka yi wa musulunci duk abin da za ka yi na taimako ka yi tun yanzu ka samu ka yi ka gama idan ka mutu fa 'ya'yanka ba za su maka ba akwai wanda ya mutu ya bar dukiya iya ganinka kadarori gidaje motoci tireloli kamfanoni kaza kaza kaza amma da aka bincika a rayuwarsa bai taba gina masallaci ko kwaya ɗaya ko a ƙauye ba wanda annabi ya ce man bana lillahi masjidan ko man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah daki ko wanda ya gina wa Allah masallaci Allah ya yi alkawari sai ya gina masa masallaci sai ya gina masa gida a gida aljanna ka yi ƙoƙari in dai Allah ya ma rufin asiri kafin ka mutu ka gina masallaci ko ɗaya ne da haka aka bincika ba abin da ya bai taɓa gina aji ɗaya a islamiyya ba bai taɓa ba da taƙi ɗaya ya ce yau ga wannan a gina gidan marayu ko a ce miki musulunci ba amma fa duk wata ƙasa da ka sani ko duk wani kadara da ka sani Allah ya haɗa masa ya faɗi ya mutu abokanansa suka yi mitin suka ce bari mu zo mu samu yayansa a ware kamar miliyan 100 kaza a gina masa islamic center a yi masa masallacin juma'a a yi masa babbar makaranta a yi wurin karatu a yi gidan marayu a cikin kudin da ya bari duka duka ya an hada a cikin abin da ya bari bai fi farce ba wallahi malam yaran nan suka yi mitin suka ce ba uban da ya isa ya taba musu koko abokanan suka ce yanzu ko haka za ku bar ubanku ya tafi ya je kabari yana da wannan dukiyar ba abin da yawa Allah suka ci a in yana da ra'ayi in yana so tun yana raye ba sai yayi ba ku ne kuka fi shi so sai bayan ya mutu za ku yi masa suka ce bai da ra'ayi da haka da yana da ra'ayi da yayi yanzu kuɗi yana raye nasa ne bayan ya mutu kuma kuɗi namu ne da haka haka suka rube wallahi ko masallaci ɗaya ba su mai ba kai akwai wanda ya mutu ma ya bar masallaci a gidansa irin na Allah ga naka din da masallaci da ake a jikin gida ka san malam da aka zo raba gado yaran nan mitin suka suka ce a hade shi kawai a cikin gado aka rabe shi ya fada rabon wani yaro yace inda mai saya ya saya in ba mai saya zan rushe shi mai da shi falo wallahi haka aka zo aka gaya mana wannan abun bakin ciki malam aka ce yanzu baban ku ya gina masallaci ba za ku bar suka ce a'a ai yi masallaci a cikin gida yake gida kuma yanzu na magada ne da haka in magada sun ga dama su yi masallaci su yi in ba su ga dama ba ku mutanen unguwa ku yi karo karo ku haɗa kuɗi ku sai masallaci in ba ku saya ba za mu mai da shi shago ko mu mai da shi falo kuma haka haka aka yi ba wanda ya iya saya talakawa ne suka rabe masallacin kaga yanzu ne kake da lokaci ka yi in ka bari ka mutu ba za su yi ba za ka ji kunya za ka yi da na sani lokaci na ya kare awa ɗaya aka bani barin dakata a nan abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuma harshe Allah mana afuwa ina muku addu'a ta musamman ya koyan uwa musulmi na wannan ƙasa ta Benin Kotono Allah ya muku albarka gaskiya na yawo a wannan gari na ga cewa akwai musulunci kuma akwai future din yana da kyau na ga tarin al'umma musulmi da wallahi Allah ya sani ban taɓa sanin akwai tarin musulmi a wannan ƙasa irin wannan jama'a da na gari ba gaskiya alhamdulillah kuna ci gaba ku ƙara ci gaba ku taimaki addinin ku ku haɗa kawo kanku ku ta gina masallatai da makarantu ku ta gina mutane ku haɗa kawo kanku ku yi wa Allah aiki ku yaɗa musulunci a wannan ƙasa ya zama afirka tana ji da wannan ƙasa gaba ɗaya musulmi duk inda yake zai iya shigowa ƙasar kwatano ya san cewa yana da 'yan uwansa musulmi kuma ya ga ainihin wato alheri da haske na musulunci Allah ya karfafi musulunci da musulmai Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya kara muku arki karfin kasuwanci waɗanda suke ayyuka a ƙasashen waje a cikin ku America Ingila Canada China da sauransu dukan su muna musu addu'a Allah musu albarka Allah ya sa in sun samu su zo su gina garin su su zo su taimaka wa ƙasar su su ɗauki mutane aiki kuma Allah ya sa aljanna makomar mu malaman mu da suke karantar da mu a wannan ƙasa suke ainihin wato taimakawa da da'awa su malam Imam Kabir da su Dr. mai wannan masallaci masjidus salam da sauran malaman ga san da limamai muna musu addu'a Allah ya ba su nisan kwana dukkan su na gansu kowa yayi farfara amma muna addu'a Allah ya sa suna da magadan su Allah ya sa suna da wanda za su zo su yi abin sama da abin da suka yi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk